إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markas ahalu sunna wal jama'a wanda ke walkar kada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba tara ga wata na sha'aban hijira shekara 439 wanda ya dace da 25 ga wata na hudu shekara 2018 yau insha Allah za mu yi darasi na 38 cikin littafin alwajiz fi aqidati salaf salih yau za mu yi darasi na 38 insha Allah muna cikin bayani akan biyayya ga shugabanni wanda kullum na muna magana shugabanni na musulunci su ne a gaba su ake ne da wannan magana dana magana ta aƙida shugabanni na musulmi ya ce kalan nabi sallallahu alaihi wasallam khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaykum wa tusalluna alayhim wa shiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidukum وتلعنونهم ويلعنونكم قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف فقال لا ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعته wannan hadisai ko wani hadisi ruwa ta imam musulmi hatta mai zawo a bayan shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce khiyaru a'immatikum hiyayin ko zababbun shugabanni na ku musulmi allazina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wanda kuna son su su ma suna son da shugaba da talaka kowa na son kowa wa salluna alaikum wa tusalluna alaihim suna muku addu'a ta alkhairi kuma kuna musu addu'a ta alkhairi wannan shine kenan kenan da kaji haka on talaka yana yaban shugaba iya mai addu'a ta alkhairi haka yan shugaba ne adali na kware shi ya muku kuku mishi wannan sune hiyayin ko zababbun shugabanni na kware wa shiraru a'immatikum mahi sharrin ko lalatattun shugabanninku allazina tubghidunahum wabdukum wa'inda mai sharrinsu wanda ku kuke kinsu su ma suna kin ku da su kowa bai san kowa wa tal'anunahum wa yal'anunakum kuna tsine musu ma suna tsine muku da shugaba da talaka kowa na tsine mu juna wani su mai sharrin shugabanni to duk da wannan matsala sai a cikin wannan magana da matsala ke da sahabbai قيل يا رسول الله سونيت يا من زعل الله صلى الله عليه وسلم أفلا ننابذهم بالسيف تشم أنا بزامي هتونا هتو بدا سودة تقوبي مدوكو تقوبي مياكيسو فقال لا يتعاء ma aqamu fikum sala mataka sun tsaye da sallah ke mataka suna musulmi ba za ku yaƙe su ba idan ku yi haƙuri sai yake ce musu wa idza ra'aytum min wulatikum shay'an takarahuna idan kun ga wani abu daga shugabanninku wani abin da ku kuke ki fakarahu amalahu kai kyamaci aikin da yake ba kyau ba ka so amma wala tanzi'u yadan min da'a kakku hudda hannu daga da'a da kakku tawaye kakku musu tawaye ko dai kuna ki ba daɗi amma kakku tawaye kakku kakku musu tawaye wannan ma ruwaya na mutum sun zo ta wa qala sallallahu alaihi wasallam إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد صدق ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم قال لا ما صلوا ما صلوا ita ma da wannan ruwa ba musulun rubuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innahu yusta'malu alaikum umara za a sa muku wasu shugabanni wanda wannan shugabanni fa ta'arifun wa tunkirun mana za ku ga abin da yake na kwarai shin fa ta'arifun abu na kwarai ba maruf wa tunkirun mun za ku ga munkar a wajen su za ku ga banna mun ku ga alheri sai ya ce fa man kariya fa kada ba wanda ya ki mugun aiki bai so ba ya kubuta wa man ankar wanda ya kuma yi inkari ana bai dace a yi shi ba yi magana kan cikin shi ne magana shi ma fakar sallama ya kubuta daga abin da aka yi walakin amma mai laihi magradi wa taba wanda ya rada banna kuma yi wanda shi ma kai da shi qalu ya rasulullah jin haka sabai suka ce ya manzon Allah tun da gashi shugabanni ne suna banna ga banna alkhairi ke sun zama ke suna aiki mara kyau da mai kyau suka ce rasulullah ala nuqatilum shin ba za mu yaƙe su ba ya ce la ma sallau mataka sun sallar ga ƙasa mataka suna sallar ke mataka suna musulmi ba magana ya kasu sai ya yi tarmamuwa guda biyu sai yake cewa wa'alam anna man waliya da khilafata wa ijtama alaihi nas waradau waradau bihi wa'alam ka san da cewa man waliya al-khilafa wanda duk ya samu khalifanci shugabanci wa ijtama alaihi nas waradu bihi kowa ya haɗu mana mazan suka yi mai yar suka yadda da shi ke na zama shugaba au galabahun bisafi hatta sara khalifa kaddarar juyin mulki ne da kuna da shugaba da kuka zaba an yi zaba alhalu alaƙa da sun zamna sun zaɓe shi can wani ya ta'addanci zo da ƙarfi da ƙarfin takobi ko makami sai ture wancan shugaba sai ya hau haka yanzu kenan ya yi tawaye bai kyauta ba ya yi juyin mulki duk bai kyauta ba amma za an waye gari shi ne shugaba talakawa ya za ku ba ku yarda ba ya ta bala'i ko ya za yi ya ce idan haduwa aka yi kowa da shugabancin shi a da takobi ne ya ci shagoranci har ya zama khalifa وجبت طاعته وحرم وحرم الخروج عليه wannan wajibi kuma da na ga yaga ya zo to da halima zo wajibi aka haka kuma da'a na matsayin shugaba kuma wa haruma khuruj wa hurima al-khuruj alai an haramta mai tawaye dan wadannan mene sun take ne a cikin aqida ta ahlus sunna da jama'a maganar cewa kenan ba a san zub da jini ba a san banna cikin al'umma shi ne kuma magana duk kare jini ne kare banna ne a rogaza al'umma a tada hayaniya ba a son haka musulunci na haka wani gudun musulunci sai na abubuwa san annace amma ba a biyawa saboda shi wajen hudda mutum guda da a kashe al'umma duk ba zan shirya mutum ya ce ƙalar imam ahmad imam ahmad ke cewa rahimahullah wa man qalaba alaihim yani alwulat bisai hatta tsara khalifa duk wanda ya samu rinjaye kan shugaba da takobi yaƙi ne hatta tsara khalifa har zama khalifa wa summiya amirul mu'minin kame suna amirul mu'minin fala hilu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yabita wala an yabita wala yarahu imam barran kana aw fajira bai halitta matuƙa inda ya samu rinjaye ya ci nasara ya hau an mai suna shugaban musulmi bai halitta ga kowane ne wanda ya imani da Allah da ranar lahira bai halitta ga waye gari kai ka ce baka amince ba da wannan shugaba imma mutumin kwarai ne ko na banza ne tun da ya zama shugaban yanzu wannan shine magana duk da su a nan suna gina maganar ana maganar aƙida maganar islam shugabanci jagoranci na islam na musulunci duk da za mu je maga hata da musulunci hata kawurin hoto na hoto abu ne mai bukatar shi haka kuma ka tako mutu a kashe ne iya bukatar ƙaryanka rauninka duk wani ana diba da abubuwa shi mai wannan magana imam abdul hanbal mun karanci aqidar shi da halin rayuwa da yi ga wasu shugabannin mummunan wanda sun yi abin da yake ma kahurci ne na yarda da aqidar qur'ani makhluq ne ko wasan fitana wani shugaba wajen amiri bi aka yi hai a nauku ne Allah kawo fitar abin fitar daga cikin fitana duk da wannan halin da suke ciki akan wannan aqida ita ma ta saka min saka min suna Imam Al-Sunnah Jama'a amma ya ki bi yarda ba da awam sun zo sun nema ya ya imam wa'annan shugabanni mutanen banza ya kamata mu huto mu juyi mulki to suna da yawa muna iya mana mu karya su yace la ina tsoron fitina ga al'umma sun yi sun nema kuma shi bayan abin ya huce magana kuna ba a ta shayi karan kanshi akan wannan aƙidar mummuna tasu aka azabtar da shi a bashi kashi a bashi kashi hatta kai wasu ɗan uwan shi an sun ma mutu malamai kamar shi wasu wuya ta wuya ta sa sun murci da abin da bai dace ba wuya kurin kashi kurin za a bashi kashi jina ya rika naman kamar iya su ma da hankalin shi su ce imam ka sakka ma kanka kana wannan waya ta maka yawa ya ce ina iya jibirewa bulalar sarki amma ba na jibire ma azabar Allah in yare da wannan hadarin wanda azabar Allah da wannan wanda wannan azabar Allah a lokacin nan ka ba a idar su ba ta rashin hoto na hoto rashin sa al'umma cikin hadari da ya ce a hoto kuma ya dan goyon baya za su yi jibirki ma gaba daya amma wannan aƙida zai ci a ina tsoron fitina ga al'umma akan haka ya tsaya wannan shi ne bayani kan wannan mas'ala wannan hadisai guda biyu wanda duka musulun ya ruwato su ya ce sai wa ƙalla hafiz fil fatah ya ma ishara ga hafiz bin hajar cikin fatah labari kai shirin sai da bukari ya ce wa kada ajima al-fuqaha على وجوب طاعة السلطان المتكلم والجهاد معه حافظ بن هذا cikin fitar bayan yake cewa malamai fuqaha na addini sun haɗu kiran ba sabani akan wajibi ne a yi da'a ga shugaba wanda ya juyi da ƙarfi ya hau ba da yawa ba an gare lokacin da yake neman tuyo ne kuna ita baka zo ku shiga ba ku kama wani sakin a kashe shi mata kama amma yanzu an waye gari da ƙarfi ya danne ya mallake ku ya hau to yanzu mataka ya hau kujira ya zama nawa to kuma yanzu abin sauya amma a lokacin ture wannan sarki kuna iya kashi kuna kama wannan da yake sama wancan kai zo na manzo ya magana duk idan kuna haɗe akan shugaba guda wani ya zo ka sarrafa kanku ku yaƙi wancan za ku yaƙe shi kuɗiya amma aka waye gari ya hau ya yi jin mulki da ƙarfi ya hau to kuma anan sai ku yi da akura ba ku kuma cewa wannan saman ku kuɗe shi shi wani tsari na hikima ta magabata mai da bai ta ma ya yi nake na yamma gaba ya kuma da muka yaƙon hakan za a dama ta kwanan ya ce kenan ya ce malamai sun ijima'i akan wajibcin da'a ga shugaba wanda ya hau yarin jayi da ƙarfi kuma wajibi a yi jihadi da shi ba a cewa a yi tun da mulki ne ba juyin mulki ba ramu da shi wa an na ta'atahu khairun min al-khuruj alai me da'a shine mahi alkhairi akan me tawaye yasa lima fi zalika min hikna dima wa taskin ad-dahama saboda a mai da'a akwai kare jina nan bayan Allah da kwantar da fitina da ma a shiga cikin mutum wani argizi kwantar da wani abu shi sa a mai da'a da a kwanta wata fitina bayan magana ta hafiz bin hajar kuma yake cewa kala shekhu islam bin taimiyya da yamma shi ma ga abin da yake cewa وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير yace kaɗan ne ke mafi yawa ke duk wanda ya tawaye ga wani shugaba mai mulki sai ka ga abin da yake biyo baya illa kana ma tawallada ala fi'lihi min shar a'zam sai ka ga lalle banna ta sa aka yi tawaye ba yarda ba mabannaci ya lagi to amma abin da yake biyowa bayan mafi yawa kaɗan aji kubuta duk wanda ya wani shugaba neman juyi ya mai tawaye za ka ga abin da yake hutawa na shanri da dalilin wani tawayen a azam ya yi girma min matar min khairin na abin da samun alkhairin ke bannar ta yi alkhairin girma kaga wannan shi ma kullum aka ce magana hannun salaf ita ce asalam ta yi lahi a kuran ta yi kubuta daga cikin shiga cikin haɗin za ka gana abin suke hudi abu ne shekaru masu yawan gaske aru aru muke cewa amma ga shi nan din na samu saɓanin ya kaga haka kin da za ka ci an ƙiyar shi mai mulki a kan mulki hidai mutu ya kashe kowa ko ma shi ne ya kashe ko ba magana ba ma shi ne ya kashe akwai da ba wani shi mulki ba babu abin a tarihi zama da yayi kuma kenan shi mai mulki wannan mulki akan wani mulki na shi an kace zaka taba to duk balai duniya ku da shi balle kai wannan gari wani talaka uban shi ba ya kai shi eh he kashe dan shi in tankarar mulki na ai ya cike shi sai ya tsimina shi ba ruwan shi wannan dan shi ne wannan mulki shi da gaba da komai kamar sun ce kamar misali kare yanzu da nama ba ya ce ka cika zai zaka mishi ka gabin za ku yi gidi shi ya ce wa amma man attala minhu aw baddala shar'a Allah ta'ala wa lam yahkum bihi wa wa hakama bi ghayrihi fa haula kharijun an ta'ati al-muslimin kaji amma wanda shi kuma shari'ar ya kashi gaba daya ya jingine ta ko ya canza shari'ar ta Allah ya inda ta zamanin tsakin da bi hukumci ba da hukumcin Allah ya da wani to wa'annan sun huta daga magana da'a ta musulmi wadda ake magana a nan shi ne ya magana shugaba na musulmi illa sun wancan kuma ya dace da shawararku da ƙayyanku yin tankararsu amma wadda wannan ana magana shugaba na musulmi mai shari'a ta musulunci fala sama wa la ta'ata lahum ala almuslimina batta irin wannan ba magana irin waccan da'a da shurare da aka daba musulmi a irin wa'annan kawai li'annahum dayya'u maqasid al-imamati allati min ajliha nusibu wastahaqqu as-sam'a wa ta'a wa adam al-khuruj domin su irin wa'annan yanzu kai jingina shi ta Allah gaba daya sun tozartar da manuwar shugabancin wanda dalilin wannan manuwa ta shugabanci aka kawo su suka cancanci shurare da biyayya da ka a musu tawaye a masabbar addinin gaba daya wa to wali anna alwali almuslim mustahaq an yakuna kadhalik illa li qiyami bi taqum shar'illah domin shi shugaba musulmi dai ta shugaba bai cancanci ba wannan abin da aka hori na haƙƙi sai dan tsaye da hukumcin Allah wa hirasatu din wa sharihi ya zama to shine garkuwar addini da yada addini wa tanfiza hakamihi shine mai zartar da hukunci na musulunci wa tahsinu thugur da kare koho iyakoki na musulmi ka a shigo su wa jihadu min anad man anad al-islam ba'da ad-da'wa da yaki wanda ya huto na huto ga musulunci bayan da'wa wa an yuwali lil muslimin wa yu'adi a'da'ud din wanda zai shiga zai soyayya ga musulmi ya jagoranci musulmi ya adawa da masu adawa da addini fa idza lam yakun فإذا لم يحرس الدين أو لم يقم بأمور المسلمين أما وندا بكيا يا الدين با بيتسايا بكلا ولا على أمور المسلمين فقد زال عنه حق الإمامة ومقاصدها وأن حقنا لمنشي تمنوا لمنشي يا بشي أكنش وجب على الأمة في حينها متمثلة في أهل الحل والعقد الذين يرجع إليهم تقدير الأمر في ذلك خلعوه ونسب آخر مما يقوم بتحقيق مقاصد الإمامة الشرعية yace to shi irin wannan wanda ya riga ya kawurci hakun shi ma za ka tankare shi shi ce shi kan shi wanda yake ya bar shari'a wanda bai da haƙƙin limancin to ce wannan wa wajaba ala al'umma wajibi ne ga al'umma a haɗe tare a lokacin fihiniha a lokacin da ya shiga wannan halin ya kawurce mu Allah mutamassilatun amma ita al'umma ba kowa ba a fafarad ka yi kurcin ka ta haɗu da jagorancin ahalin halin al'akadu hajji alhalin al'akadu kina masu waɗi a ji jagororin al'umma za su zamana jagorin al'umma sauran kina ya a samu haɗin kai a sa wasu jagorin al'umma su ga me ya kamata su ma masu waɗi a ji masu jagororin al'umma za ka ci a cikin su ne za su zauna ta allazin ya riju ilayhim taqaddam wanda duk abin ku itin kawo musulmi su ake su ke wannan sanar su shawara su ga me kamata a yi to irin wannan su ne ya wajaba khala'ahu wa nasaba akhar mai kum mai mai kum ta kike shar she su kamata ya su hudda shi kenan a samu haduwa ta jagorori na al'umma sai su sha su ga me kamata to wannan sai a hudda shi sai a dora wani aure shi wannan akwai naka zai ta yi kana abu ne mai wahala a wahala ina ka ga ana magana an akwai su an akwai masu faɗi a ji masu iya haka can a haɗa kai a sa jagorori to wani kurin a gusar da shi a sa wani wannan kaga abu na shi ma mai wahala yiwa nan ya karantar da kai ba kurin ba ni zan ce kurin ni na ki akwai mu tashi kurin ta ba zan je ta gashi ko a mutu kurin yin shahada a mutu kurin a'a kenan abin ya bukatar da yadda za a yi aya abin shi ma da anan ba a san zub da jinin eh inda za a iya kenan ya ce kenan a sa wani wanda zai kula da manuwa ta jagoranci da kawai shari'a fa'ahalu sunnati wal jama'a inda ma la yujawizuna khuruja al la'imma bi majalati zulm wal fisq لأن الفجور والظلم لا يعني تدعيم للدين ahal suna wani jama'a da ake magana cewa ba su halitta ba ba su halitta ta waye ga shugaba don ya zalimci ko ya wani fasikanci ya lahi kuma taɓa shi li'annal fujuro zulmin fajirci shi da zalimci shi la ya'ani ta da imin da wani bayanuwan tozartar da addinin gaba ɗaya wani laifi ne wanda ya shaye shi fa yaqsuduna al-imam allazi hakum bi shar'illah suna niyyar shugaba wanda yake hukumci da shari'ar Allah shi suke bai wannan haƙƙin na mai wannan biyayya li'anna salaf salih lam ya'rifu imara la tuhafiz 'ala ad-din ahlus sunna jama'a magabata su busu dokan shugabanci na imara akan wanda ba ruwan shi da tsaye da addinin Allah sai musu tana da musu shugaba sanin shugaba na addini mai tsaye shari'ar Allah da shi suke magana mu ya ce fahadi indahun lesat bi imaratin shari'a ta asalan wannan daman ba a kiranta shari'a asali ma tun da ba a hukumci da san Allah wa innama al-imaratu hiya ma aqamat ad-din ata imara ko amira ana ne wanda ya kula da jagorancin addinin sai da shari'a ta Allah ثم بعد ذلك قد تكون إمارة برة أو إمارة فاجرة lokacin da ita imara shugaban ya amince da kula da addini shari'a ta Allah to a lokacin ake magana fajiri ne ko mai biyayya ne ana ma'ana mana wanda yake kan jagoranci na addini da shi take magana su da mu qala ali bin abi talib radiyallahu anhu la budda lin nas min imara sayyidina ali ke cewa dole mutane su zamanto suna da shugabanci ba barratun kanat aw fajira wannan jagoranci mutumin kware ne ko mutumin banza shi dai ba a zama ba jagoranci qila lahu hadhihi albarra arafnaha fama bal fajira yace me mun san ka ce albarra ta kware mun san ta kware wacce ce fajira sama sai da tambaya ya ce yu'minu biha subul wa tuqamu biha al-hudud wa yujahidu biha al-adu wa yuqsamu biha al-khayr yani jagoranci ko shugaba wanda zai kula da kiyaye hanya ma'ana yan hushi da makami zai tsaye da haddodi na Allah zai jihadi fi sabilillah zai yaki maki addinin Allah a raba ganima da shi wannan shine mai zan shugaba shugaba na shari'a wanda musulunci ya amince da amiri ne shugaba ne na al'umma wannan shine ake magana akan fajiri ko barmi yace a nan kenan sai mu koma can na mun kare sai mu koma sama safa mutu ta nan kenan amma ta'atun fil ma'asiya da aka ce a yi da'a ga shugabanni ba kan saban Allah ba ya ce amma musu da'a cikin saban Allah fala ya juzu talaka na wannan samsam bai halitta amalan bima ja'a fi sunnatin nabawiyya min an-nahyi an dalika saboda aiki da abin da ya zo a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama na hakakin domin li'annahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ba a da'a ga shugaba kaga wani wanda aka halitta makhluk akan sabawa al-khaliq mana mahalicci Allah kenan yace as-sama wa ta'atu 'ala al-mar'i al-muslim fima ahabba wa kare shurare da biyayya akan mutum musulmi fima ahabba wa kare cikin abin da iya so ko bai so zai da'a amma da'ar da zai yi malam yi umar bi ma'asiya matuƙa ba a mai umarnin saba ma Allah ba فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة إذا أكمي أمرني دا ساقا مع الله أنا باب شوراري با مغانا بيئة وأن الرواية محمد البخاري يا روتو وقال صلى الله عليه وسلم لا تعد في معصية الله إنما الطاعة في المعروف رواية الإمام البخاري يا مسلم يا روتو annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ta'atu fi ma'siyati Allah ba abu da'a biyayya cikin saban Allah ana biyayya ne fil ma'ruf a cikin da'a ga Allah amma ba a ma'umarni na saban Allah kai dan wannan shine bayanai kan wannan mas'ala dan lokacin suke wannan maganganu din da ake magana addini duk lokacin shugaba ya yarda shi ta Allah yanzu da zamani ya zo aka waye gari kaga musulmin ne ko su musulmin ne jagororin amma ko aka da ta Allah wannan abu ne na cewa hatta an zama lalace yahudawa za ka ga sun yarda da maganar aikon su ranar annabi a ba su jagora daga Allah suna neman shugaba suna neman jagoranci na addini har a yanzu har a yanzu ba daula kafira a zahiri ko kamar daular isra'ila ma yau a cikin kundin ta mahiyar ya tafiya suna aiki da abu da yawa da dokokin a taura duk zan lalace ta har yanzu akwai abu da yawa kai zaka taka musu baka yadda ka shige su har yanzu duk abin su dole su a yau sun yarda da aiki da wani abu cikin wani gaba ɗaya ba da muku ga kuma sam sam ma baka bane da ka kawo a kai wannan sabon zama dini ne wannan ne takrizi ne ko ana ko a zamana ko a taron da kai na wajen kundin ma na shari'a ai misali ko da ir kara da aka yi wajen yin sabon constitution ko ana ce dina an kira malamai an kira waye wata za ba bai zike da da mu ko bai gaba ɗaya ba a ce to wai kaza tunda addini muna da addini muna da tayi kaza kaza kaza kamata yi to sam kwata kwata tura suka zuga mutane suka ba su goyon baya aka zo amma ka magana addini ko ya ka ma azar nan amma ihu ma ba magana addini kurin kurin duniyanci ne kurin san busa kurin babu Allah san babu Allah haka aka tsaya hakun musulmin ne sallah suke a hutu ayi sallah a koma amma an cika kwallo su da turanci an ce mishal wane ne jan wane ne eh min san kaza wani wani wani mishal ya ce kaza duk sun yarda kuma a rubuta akwai yaji duk dokokin aka haka kai su mutum da gashi kowa ta wurin shi tsohuwar dokoki mana a wurin shi ma su dokokin ba ma sabbi bane ba a can ma wurin shi sun an bar su wasu dokokin amma su ne ka kenan ko da yahudawa ka gani wallahi suna abu dewa suna magana har a yau da wannan littafin nasu kuma a kan shi ne ja manufarsu akwai abu da daga littafin suka amince da shi suka su cimma burinsu ga lokacin da aka yi magana duniya kanta ya waye addini an ci gaba sai aka nema to yanzu tun an gane sun san aƙida yahudawa yanzu ka tsani kirista ha a yau aƙida bai yahude kai da iya kirista matsayi da mu mai da isa manzan Allah ne maryam baiwa Allah ta siddiqa mun masa daraja da mutunci amma kwata-kwata har a yau akida bai hude maryam tana na mazinaciya subhanallah isa ya dan zina matsayi har a yau haka ce akidar bai hude haka zai wani ko da kuma shakka bai shakka ko da aka haka akan akidar take shine haka taro na OPEC na sanar da kashin nafsu na abu na tunzu an cika ba a samu haɗin kai irin da ake yi musulmi a yau a ce abin ya koma zamani a gyara a sassarce ake wa aka ake musulmi ba ta kira ku a shugabannin ku a ce kamata abin akwai hukumar da akwai mu zana ku zo musulmi mu dare abubuwa da yawa a canza haka aka musu ku zo mun san da irin abin da ke ciki na suka na kyamar a hanzu har arzak akwai doka amurka ta wai laihi ne ka kyamaci bai hudi a wani ka kyamaci bai hudi a cako a kwata ka kyamaci bai hudi akwai ta amurka to amma ta kyamar kisanci babu wacce wani babu kyamata to su kun yahudawa sun kyamata kisancin sun kyamata kisan gaba daya suka ce a zo a zamana to yanzu aka mata wani abun ku rage shi mana a hudda wani ababen kawai na ce musulmi ana wani lokacin ku rage hudda wani addini ku hudda irin waɗannan ababe da suke kawo kyama ta zamantakewa ta kirista ta suka yi wayo ba wani bayan jami shawara daga ba mu komai da gwamnati ba an suka ce a ku tsaya ku tsaya maganar mu'amala relation ta duniya kasuwa mu'amala tana nan wa amma abin da ka da addini ba da kusanci ba ma da kusanci ba ma da kusanci kan ma ku dauko abin da ke alaka da addini san zakiya ba ma dauko magana ku abarta kan ma ku dauko abin da ke alaka da addinin mu wannan abin ne addini wallahi kiyar suka dauko magana balle ma a ce hudda wannan doka daga cikin littafin su ko wannan addinin su ta suka nan babu negotiation ba tattaunawa ka abin da ke zalaka addini wannan ma'amala ta duniya kasuwa a yi ma'amala a yi ta amma addini ka shige shi haka suka tsaya kuma musulmi ne shi ba ruwan shi wannan matsala ce shine har muke cikin cikin ta ta musulmin sun kasa ganowa musulmin ne iya sallah iya azumi amma kwallo shi baturiya ce kwallo kun baturiya ce da kaka addini ya gane sai ka garma ya baka lamba kawai shine matsalar matsalar a yau Allah shaida mu to wannan shi da aka ce hatta irin wannan hali wanda mun zama ka samu kanmu wannan magana tana nan da abin da aka ce wajen neman gyaran ido wajen gyaran gida aka ce wajen neman gyaran gida a kashe a kashe ido ko ba shi da ba so wannan musulmi shi ma muna koyi da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu a garin makka bayan wannan hijira ma annabi amma ce ka yaki ma bayan jihadin ana sha'a da komi mu karanci da sahabbai musulmi sun rayu a garuruwan da babu shari'a ta Allah da gutun aiki ba komi haka suka rayu sai ba mu zama kiyabo su su shiga ko su wa akanta su wa shugaba akanta su kashe shugaban sarkin su su ce sa musiba su sun rayu a garuruwa da babban gari kai shahara ga habasha na habasha sarkin shi ya yi imani daga baya amma me ake ake ta daula ce kafira shi ne kun musulmi su ji afar bin abi talib tun farkon hijira suka hijira suka tafi habasha tun farkon hijira har magana ya yi hijira daga makka ya tafi madina shekara ɗaya biyu uku ana can madina ana shara ana jihadi ana komi amma suna nan a habasha suna nan a habasha ƙarƙashin daular najashi har sa abu musala sha'ari suka zo daga can suka zo daga garin su yaman suka zo suka iskala na habasha su ma daga bayan shekara bakwai takwas bayan shekara bakwai da hijira suna nan a zamne wanda har za a ke ba labarin najashi yake ba sahabbai labari abin ya wakana a madina ko san tsakanin madina da ethiopia kiluluwan ko dubunnan kiluluwan ma za a naba kun yi mutuwacin sahabbai dan uwanku da jashi ya rasu Allah mai cikawa a yau a tsakanin kawure shi irin su ne a naka shari'anta ma za su ga'ib tun da ban bai hannun musulmi a kan su bai hannun su kenan annabi ya zo ya shirya ya a nan aka mai sallah a madina iya habasha ka annabi ce mishi kawuri ne tun da ya zama da cikin daula a kawura ko har ma annabi mai sallah ba ko aka mai sallah ta musamman haka musulmi suka rayu suka tsaye suka bar habasha daga baya to ka anan karin masu cewa ayi an muka yi wajen muka hijira ba dole ne ka ka hurta kai ma haka ne yanzu ya dace da sunnan ya dace da abin da su sahabbai suka rayu wani sahabi aka samu ya rayu a wani wuri da kullum addini ba wani wace ba ibn taymiya ce wai a'a ba addini ana shiga Allah ce manzo Allah ce su ne suke isma wannan azzaka ma wannan addini ya sa ka halaka da kanka kan ra'ayi wani malami gurin ai sahabbai ne sun rayu wani kama ga sahabi guda a wuri gari kaza sahabi guda ya yi ce sun haɗu su goma sai sun ture sun tare bala'i a garin sun ture shugaban ai ta bala'i ko an samu ba samu ba ba mai kama kashi zai ce maka amalan wane malam wane ce kaza wanda shi zai kama ka ba a yi ba ba sahabu sahabu kun suna wurin da yawa su koma garin su zamna na kuma annabi ce ya so la na wannan wannan bai da da muke ce mishi koma yanzu abin ya tsani baka iyawa koma garin ku zamna na bai mai da shi koma garin su sun da mai mai zamnuwa shi annabi haka ya rayu kuma haka sahabbai sun rayu a garuruwa inda yake kawo cike da rinjayi wasu ka tsaya har Allah addini ya yadu a nan ya yadu ya karhi amma su taba cewa sun tabu sai a tara bala'i a turu shugaban ina manzo Allah bai ba a Makka ya ta ya dauka takobi har saran mutane a garin Makka yayi a duk addini wallahi ka aje ka dace addini ga kan wani ya ce kaza ta malam wani na an gama kaza an gama kaza kamar ka shiga ta sabon hanya kuma ai anna kuma haka kullum mutum yayi abin da zai iya Allah ya san aihinka ya san abin da ka iya maza wata ka al'umma zai ka fitina a kasa wuta musulunci tun magabata sun kawo a abin kaka ba kun gari a yau din da aka taka wani doka mutum ake da ra'ayi wani ra'ayi suna nan a duniya yau suna da yawa babu wuri zai na nasara ɗaya babu ta yin wannan kurin mutum kun kuri bore kura ganin ku ku ishirin ko talatin ku wasa bam zo ku fara kashe shugaba sai ga haka za ta yi kurin illa ma sha Allah kurin ƙarshen ma abin ya yayi a rusa ku a rusa addinin kuma ka hutu hinu da ɓaci hakan da rubiyu da gaba muna misalai da yawa a duniya ga suna suna da yawa misalai da yawa irin wannan Allah shaid da mu kullum fitina musulunci abinda babban abu yan kun gane hata manzala yana raye daular islamiyya ga daular ga komi amma babban abu idan da manzala ya gari me ke nema a ba da damar da'awa shiga da huta ka kusa mutum barazana kanmu in dai an ba da damar da'awa an yana mai kan addininsu suna kan addininsu an shiga ciki da ko ana ba da da'awa ko ana gudun ana kare sharinsu mun wani abu in dai an yi addini ya ji a shan damar da'awa babban a yasa yan wanda haka addini ga duniya gaba daya da isar da abu ne mai tsada abu ne mai mamanci rishin shi rishin kai shi ne kisa matsala an har masu hanawa a kai shi a yau wallahi idan muka diba Nijar wallahi ka dauka shi da yawan larabawa kiji musulmi ne san jagorar musulmi wallahi ni'ima ta da'awa ohar da'awa ka ka sami irin da yake da amsalin Niger Nigeria inda yake da kowa ta damar da'awa bayan Allah zuwa ga Allah da samu kamar kashe wannan daga sai sai da kuma shiga Nigeria wajen Saudiya kan kaiwa kullum na wajen saudiya ka sa ka kana wa'azi a saudiya haka haka ne talaka haka kai ba gwamnati tura ka ba ko ana aljeri ko ana libya yanzu yayi babu man sai ka je ko ina ka shiga dutse ka shiga ko ina tun wa an sai wa mutum mai kace kana neman shiga shubha ka halaka daga dukiyarka ga kohon nan da awa ka shiga man daji ka je ka ce bayan Allah wani bai san me Allah ma kuma shi shi musulmi ne bai san me ya arwala me ya sallah bai san komai ba da addinin Allah amma yana musulmi ne wa ga kirista zai ce shi shiga kiristanci shi musulmi ne amma bai addini ba ga ko jihadi babba mutan ko sai bari mu shiga ko mahaniya ko shiga hayaniya ko mu jihadi a jawa jihadi haka nan ko a shiga cuba a shiga fitina irin jihadin gashi nan kaje kai ko abu ne ko mai amfani wannan kuma kai ya maka shiga ko kun a tabbata kalma gurin ka tangare mu mai shaida kon ba da shakalashi ne ko kai da bisalan da duka kalma ka tangare mu jirgi bi jirgi yaki ai tabala kashe kowa da kowa wannan shine wani ta kai yawo kan mutane a wajen jihadi na ji a mutu ba haka bane wallahi zan bi shi ba ko a ji a mutu haka nan kurin annabi ka cewa ku kan ku nemi yaki in yazo annabi haka ta ba kan ku nemi lati mun addu'a lati mun kala addu'a haka guru guru ga wani bakan gawa amma ya gama ku ayi hakuri amma kada musulunci ba haka bane ko yan uwa wannan fikira tana tana yawo balle kan matasa a ji a jihadi a mutu a safa ma watsi wannan wallahi bai cikin tsari kike ta son sa da ma ra'ayin ba wani ya ce a gama wani wani ya ce a gama ya baka wani hukumta wani ya sa ka akan wannan hanya kun ba ta da wata fa'ida gaskiya cikin kan magana a guje ma fitina eh ga jihadi nan babba ka yi ta da'awa ka shiga daji ka sha mai in gana kuɗi ne ka sha mai ka sai daji ka yi ka yi wazi ta sanar me ya Allah akwai abin da kai tauhidi sanar Allah mutum ya san Allah mutum ya san shi ba yau ka ce za ka shahada dole ka shahada dole ba za ka shahada mutum ya san Allah ba ka ji ka sanar suna nan bayan Allah kuma suna bukata yawan kwace gari wanda dai na kwace sai ba nan ku dawo sai na kuya kun ji na kun zai wannan ku dawo so ake ku dawo mu ba iya masu yin kadan ne masu kama a je wazin kadan ne masu wazin kadan ne kun so suke a je koyi ku ku komo to na an je an ce komo nan to na kina abin kullun akwai na kasa in wata da'awa cikin al'umma akwai da kasa wallahi duk mai kishin addini ya bada kai cikin da'awa ya taimaka ma addinin Allah a kai ban Allah a san da su addinin san Allah san manzon Allah san addinin su kuma suna bukata suna kici ruwa kun ga lokacin haine kun a bana ya kun ta ga tsiyu kun ka kashe yan wanka ma ba hakkin komi ko ba kiyama ka kama kanka wani Allah shirye da mu yace eh wa ahlu sunnah wal jamaa ahlu sunnah wal jamaa yarawna anna ala al imam wajibatun wa mas'uliyatun mutaaddidatun awjabaha Allah tabaraka wa ta'ala ahalu suna wani jama'a suna ga kan cewa wajibi ne akan shugaba akwai wasu wajibobi akan shugaba da wasu yauni da yake kan shi masu yawa wanda Allah ya wajabta mana shugaba fa yajibu al'amalu bi tahqiqiha min ya wajaba wannan shugaba ya kokarin tabbatar da wannan ababe shugaba musulmi ga abin da ya kamata daga shugaba ga abin da kamata ka kula da su تنفيذ الشريعة الإسلامية كما أرادها الله تعالى في سائر جوانب الحياة كذلك الشريعة تمسلنشي كما يند الله كيسو أسورا بانغروري نرايوة فالشريعة كل كل كل لا قبل التشريع shari'a kullu mana shari'a abu ne gaba daya ba ce bangare kaza da shari'a bangare ba shari'a kaza bangare mai da bangaren sallar azumi shari'a bangaren rayuwa daban a rayuwa shari'a gaba daya ce ta gama komi rayuwa ka ta addini rayuwa ka ta tayo da ta duniya ka ta akwai dokokin Allah ka ta haka ka bi su ka ta haka dokokin Allah akwai bangare abu na biyu ad-da'watu ila nashr islam al-haq kai da'awa zuwa ga yada addini na musulunci na gaskiya wa nashirar ilimin wani ma'arifa a yada ilimi da sanin da duka bangarorin ilimi da kullu su ta kowace hanya ta abin da ci gaba ne a yada shi kuran aljihadu fi sabilillahi ta'ala da takun kalmatu lahi al-ulya da jihadi cikin doka addinin Allah dan a samu kalmar Allah ta sama kabin da rinjaye ta تحسين الصقور بالعدة المانعة بالعدة المانعة والقوة الدافعة أكانكي أكاري iyakoki kohoyi da tattali yadda mana a yi tattalin abin zai kare wannan iyaka da ulkuwatar dafiya da ƙarfi mai kare abokin adawa kai shigo muku abu na gaba ya kamatul hudud litusanu muharrim Allah a tsaye da haddodi na Allah dan a kare ababen da Allah ya haramta ka ta masa tabaraka wa ta'ala dan a kare muharrimin Allah tabaraka wa ta'ala al-intihak dan a kare ket al-hurma ta Allah wa tahaffuz huquq ibadi an an al-itlaf wa istihlak a kare haƙoƙin bayi ka a tozartar da haƙƙin bayi ko a halaka shi magaba ɗaya haƙƙin bayi a tabbas a kare da haƙoƙinsu ka a bari a shiga haƙƙin bayi a lalata musu abin da yake haƙƙi nasu jibayatul fai wa sadaqat alama ajabahu Allah alama ajabahu shar wa shahada kuma da tattaro me aka ce dukiya ta sadaka da ta ganima ce duk da ba wani ba buga bane ba da abin da zai shari'a ta wajabta nasi ne bangaren ishihadi ne a tattaro aiki shirke tattarawa da hada su alal imam an yi taƙi Allah azza wajal fi ra'iyyati bi kulli ahwal ko an dora ma shugaba yayi tsoron Allah mai girma da buwaya cikin dukkan abin da aka ba shi kiyo ta kowane hali yayi tsoron Allah cikin bayin shi cikin talakawan shi wa ya'lamu inna ma huwa ujiyu inma huwa ajirun istajarahu Allah tabaraka wa ta'ala shi shugaban musulunci ya san da cewa shi wa labor ne mana ma'aikaci ne laboranci ne Allah loke shi ke mai aiki aikin Allah ne yake alal ummata kenan aiki ne yake ma laboranci ke ma al'umma kuma ta hanyar aikin Allah ne li ra'ayatiha wa li khidmati dinillahi wa shari'atihi dan ya kare wannan al'umma ya hidima ga addinin Allah da shari'a ta Allah wani tafiz hududi ya zartar da haddodi na Allah alal amu wal khas yayi akan gamgarin mutane haka ga manya ba a cewa wannan talakawa ne a musu wannan masu karamin kari ne a ka a ware manya da kanana ko talakawa da masu kudi alal imam an yakuna qawiyan la ta'khuzuhu fi lalumati lalim kuma an ɗora ma shugaba na musulunci ya zamanto mai ƙarhi ne ana mai ƙarhin niyya ne mai kuzari ne bai tsoron mana bai tsoron zargin mai zargi kan zartar da hukuncin Allah da bai shi Allah bai tsoro a zarge shi amina na alal umma kuma ya zamanto amini ne akan al'umma kenan aminin su ne wa ala dinin kuma shine amini akan addinin su ودمائهم haka jinanansu wa amwalihim da dukiyoyinsu wa aradihim da mutuncinsu wa masalihim da dukkan wata masana tasu wa amnihim da zaman lafiyarsu wa sha'anihim da sha'aninsu na yau da kullum wa sulukihim da tsarin rayuwarsu ana iya kallon bai bari ba al'umma ta lalace infilat na lalace tarbiya abu a kallon gari ya ta lalace kyale a duk abin da kawo ta tsarin a musu seti kan rayuwa ta kwalta shari'a duk wannan aikin shugaba na musulunci kai ya bari a bai lalace Allah ya tafi wani nafsihi wa ya kunu gadabu lillahi tabaraka ta'ala kuma kai yayi hukunci dan kanshi mana yawan wasu bata hukuma saboda amma kaza mata mai rai yayi abin da ya ga dama dai shi mata mishi rai in zai hushe hushi da Allah tabaraka ta'ala yace qala Allah ta'ala Allah mai girma da buwaya ya ce الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عقبة الأمور yace gashi Allah mai girma da boye na cewa allazina in makanna fil ard bai na kwarai ta sune wanda idan muka ba su dama mulki ya tabbata samu zaman kansu mulki ya tabbata su samu ki zaman kasa daga cikin abin da suke ci a kamun salata wata zakata suna tsaye da sallah suna ba da zaka kaji tsaye da sallah da ba da zaka wa amaru bil ma'ruf shan da maka ake shugaba ne umarni da kyakkyawa wa nahwa anil munkar suna hana mugun aiki suna hana banna yace wallahi umar da kyakkyawan karshe yana ga Allah kenan kyakkyawan makoma tana ga Allah komi kenan a koma ga Allah kuma idan mutum da yawan da ya koma da ya hanyar Allah shi zama kyakkyawan ƙarshe domin duk an ƙare ga an koma ga Allah duk mai na ƙwarai mai na banzan ya ƙare ya koma ga Allah wa ƙaura ta'ala ya dawud إنا جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيدلك عن سبيل الله إن الذين يدلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب الله كلا يا داود النبي داود كنا بابا سليمان إنا جعلناك خليفة في الأرض من سنياك خليفة أسمان أسا فحكم بين الناس بالحق ka yi hukumci tsakanin mutane bilhaq hukumci na gaskiya wala tattabi da hawa kakka bi san zuciya matsayinka na shugaba kakka bi san zuciya fa dullaka an sabilillah bin san zuciya zai batar da kai ya raba ka da hanyar Allah da ka bin haka kenan ka ra'ayinka kenan kai ban kwana da hanyar Allah eh kai aiki da gaskiya sai Allah ya sakamakon masu hakan masu barin hanyar ta Allah innal ladina yudilluna an sabilillah duk wanda kuma suka bace mana suka bar hanyar Allah lahum azabun shadid suna da azaba mai tsanani dalilin bima nasu yawmal hisab dalilin da suka manta da ranar sakamako ranar kiyama kenan rashin tunanin lahira mantawa da lahira shi ke kawo kenan mutum ya yi abin da ya ga dama ya kimin dokokin Allah ko ya tawaye ga dokokin Allah wanda yasa akwai gamuwa a wajen Allah akwai ranar gamuwa a wajen Allah kaga zai ji tsoron barin hanyar Allah zai ji tsoron taka doka ta Allah dan ya san akwai ranar kotsewa akwai ranar gamuwa da Allah rashin tunanin wannan shi ke ga hakan kun shi kun shi da shirin Allah dalilin haka zai tsananta masa azaba mai tsanani yace wa qala ta'ala لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله يقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل أن إين يما شن لعنتا أن إين يما وإن دسك كافر تشيما الله سوى كافر تشيما دقا تشيكم بني إسرائيل أن إين يموسى أحالشا النبي داود da isa ɗan maryam labar wanda Allah ya shayi wanda Allah ya la'anta na suka bururruka za mu ce ko aladu ya ce wannan dalilin tsinuwa da Allah ya musu bi ma'asau dalilin saba ma Allah saboda kenan akan amsa la'anta kan harshen annabi dawud da harshen isa ɗan maryam zalika ma asau dalilin saba ma Allah yace wa kanu ya'tadun kuma suna ketare iyaka mana suna taka dokoki na Allah kinan ba sa bin su yace kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu daga cikin laihin su babba ba sa hana banna bannar da aka yi kin suna kallon munkar za a aikata ba ruwansu ko aka kana kenan rashin hani ga munkar laifi ne babba dan ya cikin sababin tsine musu da aka yi daga cikin laifin da Allah ya ambato akwai rashin magana ana kanna a gari ku kyale ku yi shuru bakin ku mun karanta cikin wannan lantar aka musu inda gari rabe guda biyu akan farauta su ne dai wasu ce kar ku yi ku yi tsoron azabar Allah ya hana ku kun su ce a kuna musamman za ku zaka musu azima kun ku sun wa mutane su ba ai ban kansu ba su suka taka dokar Allah ba yayin zan ba dan kansa ba kaga ma Allah ya yafi wanda suke wanda suka suke hana suke galgadin Allah ya ambace su ya tabbatar da cewa ya tsiratar da waɗanda suke hani a gaban nan aka halaka da mabanatan wanda Allah shi ma ya ku aka da su yan ban ruwan shi ma Allah ya ban ruwan Allah ya manta da maganar su kenan Allah ce labi isa makanu ya fa'alun tur wacce Allah wadai da abin da suke aikatawa na mi na rishin na magana magana saba ma Allah taka dokoki na Allah da rishin hana banna bayan wannan ayoyi yace wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyya يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة رواه مسلم من زال صلى الله عليه وسلم ما من عبد babu wani bawa daga cikin bayi yastar'ihi Allahu ra'iya Allah zai bashi wani kiwo duk wanda Allah zai ba kiwon wansu zalla annabi ya sabanta kiwo jagora hatta mutum goma fatar ba ta tabbata manzo ya ce gobe kiyama duk wanda ya jagoranci mutum goma goma ka baka jagorantar su a unguwa ne a gari ne ba magana miliyan goma ba mutum goma ka jagoranta na ce gobe kiyama za a zo da kai hannunka a ɗarma ka a wuya ta ka zo hidin kiyama in ka yi adalci abin da alaƙa so a sun ce ka taɓa in goma ka yi ba kuma ya ilmi hidda ƙara ilmi hidda ƙara shi dama za ka zo ɗarmin ka don idan ana magana an zo da shugaba na mutum goma a ɗarme hidin kiyama ina ga na shugaban mutum miliyan goma ko miliyan ashirin ga mutum iya ta fama gaskiya ƙarya ya samu kurin ka yi daɗi ka yi wuya daɗi ga wasu duk mun yi akamai da tsakarancin me yan wa ayyukan da kace shugaba ne wallah mahi yawa wasu da kusa da nema kan aka ce sai ka sata da wuce da yawa sun shi da abin da ake da shi kuma kuma shi ne shugaba kuma yaunin din akan shi duk yaunin al'umma akan shi kuma ya danne ma wasu kan suna wata da wuce ya ce babu wani bawa da Allah zai bashi wani kiwo ya mutu yau ya mutu ya mutu a ranar mutuwa ko gashin da ya ce a ce ya yi wani algushu kashi ba algushu da kayi kana da wani algushu yaudara wata cuta ga abin da aka kiwo illa haram Allah aljanna sai Allah ya haramta maka aljanna wannan kaka sai anan dai masu tsira kaka an dagi zai shugabanci a yanzu ya tsira Allah sai an dagi ba ta ba mai an dagi rubu shugaba ɗaya ma abu yana da yawa masu a dai yanzu sai jagorancin su he maka yi shi wani damar zai niyya da mukurin shi damar da aka yau da niyya algushin damar ya niyya ya samu abin samu kayan kare allah shaidu da mu jagorancin wani aiki ba karamar aiki ba kuma da suke neman suke neman kansu aiki kuma allah shaidu da mu allah ba shugabanninmu adalci allah shaidu da su a kanya ta kwarai ina ganin kamata matsaya mun zo kan karshen mas'ala اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته